طالب بحق شهيدا ويحقق عند ذاك العدد
ومالك عنه به قولان للحكم في ذاك مبينان إلقاؤها كأنها لم تذكر وترفع الدعوى يمينا منكرين أو يلزم المطلوب أن يقر ثم يؤدي ما به أقر بعد يمينه وإن تجنباه نعم تعي- آه، تعيينا أو عين والخلف أبى والحلف أباه كلف من يطلبه التحيين وهو وهو له له إن أعمل اليمين مهم.
وإن أبى أو قال لست أعرفه بدل حقه وذاك الأعرف وما على المطلوب إجبار إذا ما شهدوا في أصل ملك هكذا ومنكر للخصم ما ادعاه أها أثبت بعد أنه قضاه ليس على شهوده من عمل لكونه كذبهم في الأولين وفي ذوي عدل يعارضان مبرزا أتى له القولان وبالشه وبالشهيدين مدرف أدا والحلف والأعدل أسباب ال- أسباب أمين أسباب الكذا ارتضى وقدم التاريخ ترجيه قبل قبيل لا مع يد والعكس عن بعد مقل وإنما يكون ذاك عندما لا يمكن الجمع لنا بينهما الشيء يدعيه شخصان معا ولا يد ولا شهيد يدعى يقسم ما بينهما بعد القسم وذا حكم في التساوي ملتزم في بينات أو نقول أو يد والقول قول ذي يد ممتد وهو لمن أقام فيه البينة وهالة الآدم منها بينة yace
نعم فصل في مسائل من الشهادة شهداء من الشهداء matsalolin shaidu ba نعم ومن لطالب بحق شهداء wanda ya ba da shaida da ɗalibin bi haƙƙin ga mai neman haƙƙi wani ne zai kawo ƙarin haƙƙin shi na shaida ya je kawo shaida shaida ya zai ba da shaida نعم aha نعم ولم يحقق walam عند ذاك العدد zakal adada sai dai matsalar da aka samu shaidan bai iyakance adadi ba نعم ya zo ya ba da shaida hakika wani ya karbi bashi a wajen wani ni ne shaida nawa ne kuɗi ya ce gaskiya ban kiyaye ba نعم ni dai na san yana bin shi bashi amma ban san adadin kuɗin ba نعم to yanzu a nan ya za a yi نعم fa malikun an bihi qaulani نعم imam malik an an ruwaito magana biyu akan wannan hukuncin a wajen imam malik نعم mu bayyana ni maganganun nan dukkan su bayyanannu ne نعم lil hukumi fi zaka ga hukunci cikin wannan ainihin kadiyar ya za a yi imam ya faɗi magana biyu.
نعم magana na farko da yace ilga'uha ka annaha lam tuzkar نعم نعم a yasar da wannan shaidan kamar ma ba ambace da ba kawai wannan shaidan a wajen imam yace a watsar da ita kamar ma babu shaida ka je ka kawo wani shaida نعم.
amma shaida a ce baka ma san adadin kuɗin da ake bi ba نعم وترفع الدعوى yaminul munkir ya ka ce to imam to ya za a watsar da karin ne ya ce ba watsarwa za a yi ba yaminul munkiri rantsuwan wanda ya inkarin ba a bi wanda ya inkarin ana bin shi din to tarfa'ud dawa shi zai dauke wannan kara yanzu kai da ka ka shaidan da bai san adadin kuɗi ba Na'am.
mun kori shaidan ka zamu ce kai da ake bi kuɗin nan ka rantse in ka rantse shi kenan.
نعم
to wannan magana na farko kenan na imam نعم na biyu ya ce me أو يلزم الصندوق ko kuma magana na biyu imam ya ce a lizumta wa wanda ake karan an yi kirra ya faɗi ya tabbatar da adadin abin da ake yin shi نعم sun wayu addima bihi a karraba da yamini نعم.
sannan ya ba da abin da ya tabbatar bayan ya rantse ba dai kai shaidan ka shaida yana bin shi ba eh to yanzu malam mun tabbatar da ana bin ka kuɗi amma matsalan ba a san adadin kuɗin ba yanzu kai ka faɗi adadin abin da ake bin ka in ka faɗa sai ka rantse in ka rantse sai ka biya iya wannan adadin نعم shi ko mai bi ba shi da magana نعم tunda dama shi ya zo ya ce yana bin ka biliyan goma نعم ina shaida ya kawo shaida shaida ya ce shi bai san adadi ba to yanzu kaga bin shi kuɗi ya tabbata amma adadi bai tabbata ba No.
to tunda mun rasa wanda zai faɗi adadi shi wanda ake biya faɗi adadin sai ya rantse in ya rantse shi kenan sai biya wannan adadi نعم ثم يؤدي ما به أقره shine sannan sai ya biya abin da ya furte ake bin shi نعم وإن تجنبات ba da yamini ba bayan ya rantse لا بعد يمينه wa in tajannaba idan ya nisanci ta'ayinan ayyanawa aka ce to kai ka faɗi abin da ake min ya ce ni na ni nake inkarin baya bina ya za ni ba na baya bina ko ko نعم aka yi aka yi ayyana yaki نعم au me أو أين ولا ko kuma ya ayyana ya ce ni na san dai kam yana bina naira biyar kuɗin fiya wata ta wal halfa aba to aka ce ka rantse billahi lazi iya kudin kenan sai ya kiran zuwa ya ce zan rantse ba zan rantse ba na'am kullifa to yanzu a nan kullifa man ya rubu ta'ayina na'am shi ba ya iya ayyana ba Na'am.
ko dai ayyana ya iya rantse yanzu sai a dawo wajen wanda yake kara sai a kallafa mishi ta'ayina ya ayyana sai a ce to kai malam nawa kake bi shi na'am wa huwa lahu duk abin da ya faɗa shi za a biya shi in amalin yamina shi ma ba ya yautar da rantsuwa in ya ce shi kudi na wajen miliyan biyar ne a wajen ya ce ka rantse in ya rantse miliyan biyar ne shi kenan dama shedan shi ya tabbatar da bin kudin shi kuma rantsuwan shi ya tabbatar da adadin kudin dole wannan ya biya tunda shi din ya ki ya ayyana ko ya ki ya rantse akan tayi
wa in aba aw qala lastu a'rifu wai yana ba idan shi ma mai kudi ya ki ayyana wa ya ce to ni dai ai shi ma ya sai ina bin shi kudi ga sheda na to nawa ne kudi ya ce shi ya sani Ya.
ya ki ya faɗa au me aw qala lastu a'rifu ko kuma ya ce gaskiya ni ma ba zan iya kiyaye adadin kudin da nake bin shi ba na'am batala batala haquhu haquhu to imam ya ce haƙƙin wannan mutumin ya ɓace yana so ya wasa da kotu wa dhaka to al-a'rafu wannan maganar shi ne mafi sani a cikin maganganu akwai maganganu da yawa amma wannan maganar shi ne maganar da ya zama ma'aru na'am wa amma ala ala al-madhlubi ijba ijbarun babu tilastawa akan wanda ake kara iza ma za'ida ne iza shaidu idan shaidun sun shaida fi asali milkin cikin asalin mulki ne haka za haka nan misali mutum ne ya kawo karan na'am gidan wani din nan ba ni shi kadai bane na gobe ne na'am waye shaidanka ya je ka shaidu shaidu sun zo sun tabbatar da na kubi ne amma kuma daga iya ina ne na ganskace su ba su sani ba to yanzu a nan ba za a ma tilasta wanda ake kara a ce wai dole sai ya zo ya nuna iyakar ba shi ma kamar wancan ne a maganar imam na farko za a Wanda- watsar da wannan shari'a a magana na biyu kuma imam ya ce to tun da dai shaidu ba su san iyaka ba shi wanda abin yake hannun shi zai iyakance daga nan zuwa nan ne sai ya rantse shi kenan sai a baka in ya ƙi kai sai ka zo ka nuna iya rabanka sai ka rantse a baka in kai ma ka ƙi to badal haƙu na'am muna kan milki masalan na gida kenan mulki na ainihin asali ko gida ko gona wancan ko muna magana akan kaman kuɗi ko wani kadara Aha.
wa mumkinun lil khasmi madda'a wanda yake inkari lil kasmi ga abokin shari'a yana inkarin madda abu abin da ya kara asbata ba'du annahu qadahu bayan nan kuma bayan mai kara ya kawo shedu sai ya kawo shedu shi ma a bisa cewa ya biya laisa ala shuhudi min amali yanzu babu wani aiki ga shedun shi da zamu karba na'am yanzu misali mutum ne zaidu ne ya kawo karan amru yana bin shi miliyan goma sai amru ne yake shi sam zaidu bai taɓa bin shi ko naira dubu ɗaya ba ba wannan kuɗi shi bai taɓa sanin ma a wani kuɗi a tsakanin su ba na'am to sai zaidu ya je ka shaidu suka zo suka tabbatar da cewa rana kaza ga watan kaza mu ne shaida a gaban mu ga takarda a rubuce ya karbi miliyan goma Yeah.
ha ya ce wannan miliyan goma kuke faɗa ne eh to ai ni ma ina da shaidu akan na biya shi sai je ka shaidu suka zo suka ce su ne shaida akan ya biya wani miliyan goman sa sai mu ce ba za mu karbi shaidan shi ba dole ya biya wannan kuɗin na'am saboda mai likauni ka zaba hunfin awwali eh na'am kasancewa ai ya ƙaryata su a maganan farko Na'am.
maganan farko da ya ce ba a bin shi ai ya ƙaryata cewa ya biya sosai ko Ya.
tunda ba abin shi ne kawo zancen ya biya kaga ya karyata shedun da suka zo suka ce ya biya maganan shi na farko na ba Ya abin shi ya karyata karyata su na'am saboda haka yanzu ba za a yi amfani da shedun shi ba dole sai ya biya wannan kuɗi na'am wa fi zawai adilin yu'arida a cikin shaidu adilai yu'ari gani da suka yi bijiriri ne da mubarrizan shaida mubarrazi da adala ka san adalcin ma hawa hawa ne na'am shi wannan shi kadai ne amma ya kure wajen adalci su kuma wayannan adilai ne mutawassidai guda biyu Na'am.
wayannan suka zo suke wannan mutumin shaida su biyu wannan mubarrazi yayi wa mutum ɗaya shaida Na'am.
to yanzu ya nawa za mu ɗauka a tadahun ƙaulani yanzu magana biyu ya zo a mazhabin malikiya ga wannan irin ainihin hukuncin na'am wabi shahidai ni mudarrifun kada mudarrif ɗaya daga cikin jigon malikiya ya yi hukunci na bi shahidai ni da mai shaida biyu nan na'am ya ce mai shaida biyu ya fi mai shaida ɗaya shi za mu tabbatar wanda mubarriz ne yawwa ko da wannan ɗaya mubarrazi ne shi Na'am.
kaɗai ne wayancan ko su biyu ne dama ai ana karɓar shaida ɗaya da rantsuwa ne in an rasa shaida biyu na'am shi wannan ga shaidun shi biyu wannan kuma guda ɗaya ke da shi mudarrif ya ce mai biyun za ka karɓa na'am wal halfa wal adala asbagun qada Na'am.
asbagun taba imam asbagu shi kuma da aka wajen shi irtaba yace shi dai ya yarda da cewa tunda wannan mubarrazi ne shi mai karan wal halfu ya hada da rantsuwa wal adala da shaidan shi wanda ya fi adalci ina tabbatar mar da amai na'am
wa gidanmu tarihi gabatuwan tarihi tarjihun ana rinjayar da ainihin ah, ana rinjayar da ainihin ah, haƙƙi ƙubil an karbi wannan magana misali mutane ne guda biyu suke rikici akan abu guda ɗaya na'am kowa ya kawo shaida kuma shaidun sun ya daidaita wannan ma shaida biyu wannan ma shaida biyu Na'am.
to yanzu kai alkali ya za ka yi ka bi kidamu tare sai ka tambayi wayannan shaidun ku a shaidan ku yaushe wannan mutumin ya mallaki abin nan sai suka ce "Ai, mu a shaidan wannan abin yana hannun shi tun zamanin shagari kuma bai bar hannun shi ba har yau mun tabbatar da nashi na'am ko kuma yaushe ya mallaka suka ce a Obasanjo na biyu ya mallaka kaga wannan kidan mutari ma na zamanin shagari Yanzu su kidan- za ka gabatar na'am.
su ne kidan mutari na'am la ma'ayyadin amma fa in abun baya hannun kowa a cikin su in abun yana hannun daya ko shine mai hudusu tare in dai abun yana hannun shi zaka tabbatar na'am wal akasu an ba'adin nukil wal akasu sunkuyan wannan maganan Na'am.
nukil an shirato ta an ba'adin daga wasu malamai su kuma suka ce ai za a bi ainihin hudusu tarik ne akan ilamu tarik ɗin suka ce shi wannan wanda ya mallaka daga baya ai shi ya fi kama da a tabbatar mar da wannan abin tunda shi wancan wanda ya mallaka da farkon ba mamaki sai da masu yi yawwa su kuma wancan suka ce a ai shi wanda ya fara mallaka ba mamaki shi wannan din an zo an siyar mar ne bayan an siyarwa wannan saboda haka kowanne kauli ne sai dai kauli na farko ya fi karfi na cewa ana gabatar da gidan mutare Na'am.
wannan fa da shaidu suka zama daidai kenan ko kuma inda ba shaida gaba daya na'am wa inna ma yakunu za inda ko wa inna ma yazu- yakunu zaka Zaka inda inda ma la yumkinu jam'u lana bainahuma na'am amma fa wannan maganan duka yana tabbata ne inda ba zai yi mu jam'i tsakanin shaidun gaba ɗaya ba to shine za mu bi idan mu tare amma an zai yi mu jam'i kowanne mu yi amfani da shaidar sa to shikenan za mu yi amfani da shaidar su gaba ɗaya kamar yanzu misali a babin sallah ne. suna rikici ne akan ainihin kaya da aka kamar na'am wannan kayan ga shaidu akan cewa riga ya bayar na'am riga ɗaya zai bayar a kawo masa ainihin irdabi ɗari na alkama na'am misali shi kuma mai kawowa ya ce a mun yi da kai riguna biyu za ka bani in kama ainihin alkama na'am buhu goma shi kuma wannan ya ce ba a riga ɗaya suka yi ina shaidunka akan riga ɗaya shaidu suka zo suka tabbatar da cewa riga ɗaya suka yi gama irin rigar na'am kai kuma yana shaidin ka akan riga biyu shi ma ya kawo shaidin shi akan cewa sun shaida riga biyu suka yi akan zai kamar inda mai alkama to yanzu a nan sai mu ce mai yiwuwa kadiyar daban-daban ne shi mai cewa riga ɗaya ɗin mai yiwuwa an yi wannan ainihin harka na riga ɗaya zai bayar a kamar inda sannan wayannan su ma wani kadiya ne daban saboda haka yanzu dole ka riga uku sai a bashi irin biyu guda biyu an yi amfani da kowane shaida na'am wa'incan masu riga ɗaya ya bada riga ɗaya an bashi wa'innan masu riga biyu su ma bada biyun an bashi kaga an yi jam'i tsakani Na'am.
sai idan ba zai yi a irin wannan jam'in ba shine za a yi tarjihi na'am
wa shehu yadda in shaksani abinda mutane biyu suke rikici akai ma'an tare na'am wala yadun abin baya hannun kowa wala shahidun ko kowa bai da shaida yadda da za a kira shaidan su zo su ba da shaida so bi kusamu ma bainahuma ba da kasan na'am yanzu a raba wannan abin tsakanin su maɗin nan za'ida ne na'am yi kusa mu bai ma a raba wannan abin tsakanin su ba da ƙasan bayan rantsuwa kowa ya rantse kai ka ce billahi da zina ka ne ya rantse wannan ma ya faɗa shikenan sai a raba abin biyu a ba wannan rabi wannan rabi na'am wa zaka kaga wannan shine hukumin hukunci fit tasawi cikin daidaituwan hujja multazam abin luzantawa na'am cikin da suka daidaita fi bayyanatin cikin shaidu wannan ma ya kawo shaidu biyu wannan ma ya kawo shaidu biyu kuma shaidun duk darajar su ɗaya na'am aunu kulin ko tobewa da aka ce kowa ya rantse kowa ya ki rantsuwa shi ma daidai raba musu zari na'am au yadin ko abin yana hannunsu gaba ɗaya tare suke mallakan abin Na'am.
to duk dai za a raba musu biyu na'am wal qawlu qawlu zi yadin munfaridi amma duk wannan kewaye kewayen da muke yi Na'am.
wal qawlu za mu karbi maganan qawlu zi yadin maganan ma'abocin hannu munfaridi makadaici Na'am.
shi abin yana hannun shi yana da shaidu biyu kai ma abin ba hannunka kana da shaidu biyu to kasancewan abin yana hannun shi ya mar shaida za mu tabbatar maka na'am wawwa liman aqama fihi albayna amma kuma shi abun ko koda yana hannun ɗaya daga cikin su idan akwai wanda ya ka shaidu a cikin su to Na'am.
za mu kalli maganan wanda ya zo ya tabbatar da shaidu ne abin nashi wahalatul adali halin mafi adalci bayyana ainihin akwai shaidu ko kuma mabayani ne mina daga shaidun ma'ana in shaidun akwai wanda suka fi adalci za mu karbi shaidan su mu bar wanda aka fi adalci aha babu yaminu mai ta'ala